العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشفيئنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى تابعين لهم بإحسان رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أيوه ranar talata ashirin ga watan zulqa'ada ko zulqa'ida hijira ta ma'aiki alaihi salatu wassalam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya zo daidai da ashirin da uku ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha tara halka ko kuma zama ta biyu na karanta littafin maulana sa'adatul anam a sheikh ibrahim iyas ruhul adab wanda za mu tashi a baikin da muka tsaya wannan karatu da muke gabatarwa a kofar zawiya ta maulana sheikh adabi salihu musa maladi a nan tudun nufawa kaduna inda shehi yake cewa wahari ala al-awqati ay hirsi wa hadar min an-tubula bala nafsi a wannan baiti yayi batu ne muhimmai guda biyu batu na farko shine batun mura'atin lokaci da duba lokaci da amfani da lokaci wanda wannan batu ne wanda sufaye suka gina sufanci a kai har suna cewa a sufiyu ibnu waqtihi cewa shi sufi dan lokacinsa ne ma'ana baya rabuwa da lokacinsa har al-imam shafi'i radiyallahu anhu ya tabbata a gun ashafinsa shafiyawa wanda wasu kuma sun rawaito banda su din cewa a fahimtu sufiya falam astafid minhum illa kalimataini a wata riwaya illa talasa kalimataini a wata riwaya kuma a talasa kalimati a wata riwaya babu wannan hasari fastafattu minhum kalimataini ko fastafattu minhum talasa kalimati wanda haka al-imamu suyuti ya rawaito a cikin littafinsa wanda ya rubuta a kan tarika ta shazaliya a cikin waɗannan kalmomin nan guda guda biyu ko uku nan ɗaya kalmar yake cewa kauluhum alwaktu kasaifi in lam taqta'ahu yaqta'aka cewa wannan kalma ce wace al-Imam Shafi'i yace bai jita a gun sufaye agun fukaha ba sai agun sufaye sannan kuma kalima ta biyu yake cewa nafsuka in lam tashghalha bil haqqi tashghalka bil batil wannan kalma ta ukun kuma wanda suyudi ya rawaito shine al'adam isma waɗannan kalmomi guda uku to saboda haka kwata-kwata ba a yin sufanci ba tare da duba lokaci ba domin haka ne maulana anan yake cewa wa harisa da al'aukati ana cewa harisa yana babin daraba yana babin kuma fariha wanda ya zo a babin fariha ana cewa wa huwa harisu wanda ya zo a babin daraba ana cewa wa huwa harisu shi yasa yazo a cikin Qur'ani harisun alaikum bil mu'minin idan ka ce alhirsu shine abin da baka so ya kuce maka shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallama da ya hango wani an tada iqama da aka tada iqama sai ya hango wani yana gudu ya fito a guje yana so kafin ayi ruku'i ya zo ya yi idrakin wannan raka'a shi kenan da ya zo kafin a yi ruku'in kuma fi'ilan ya samu aka yi ruku'in tare da shi da manzo ya gama sallah ya yi sallama sai ya waiwaye shi sai ya ce za da kallahu hirsan wala ta'ud sanan ne za ka ɗauko ma'anar hirsin a larabci cewa hirsu shine ne abinda ba ka so ya kuce maka kaga ya fito a guje ya zo ya shiga ruku'i saboda baya so wannan raka raka ta kuce masa wannan abu ne wanda yake yana da kyau shi yasa manzo ya masa addu'a yace zadaka Allahu jirba amma kasancewa fitowa a guje din sallah ana bukata in zaka zo masallaci alaikum bis sakinati wal waqari da yazo a riwaya to ana son sakina da wakari har yake cewa fa ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu ko faqudu cewa kawai in za ka zo masallaci ka zo a nitse kar ka dinga tunanin raka'a za ta farka ko ba za ta farka ba abin da ka tarar ka sallata abin da kuma ya barka kawai qada'i ne ramuwa ne za ta yi saboda haka shi yayi abu guda biyu abu guda biyu yayi wayan abubuwan nan guda biyu to ɗayan ɗayan yana goge ɗaya to saboda haka anan za ka gane ma'anin hirsu kenan abinda ba ta so ya kuce maka to saboda haka anan yana magana akan lokaci ne yake cewa waharis waharis adal auqati ayya hirsi anan yana nufin ka bawa lokaci muhimmanci yadda lokutanka gaba ɗaya ba za ka taɓa yadda wani lokaci ciki ya kubce maka ba ba tare da kayi wani aikin alkhairi a ciki ba a nan asalinsa waharis alal auqati hirsan hirsan ya zamanto hirsan ɗin nan maf'uli ne mutlaq amma da ki yana so ya akkada wannan maf'uli mutlaq ɗin ko ya akkada wannan masdari ɗin to shine ya kawo ai ɗaya daga cikin hanyoyin da ake bi ake tauhidin masdari shi ne ce waharis alal auqati sai ce ayya hirsi ma'ana duk wani irin hirsu da za ka yi da ƙoƙarin da za ka yi daga cewa wani lokaci daga cikin lokutanka bai kubce maka ba to kai wannan ƙoƙarin kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ne a fala tamilu kullal mayl fala tamilu kullal mai asalin sa fala tamilu mailan ne mailan din masdari ne mu'akkidi yana akkada fi'ili na mala yamilu to amma saboda ana so a akkada wannan masdari ya ka ce fala tamilu kullal mai wannan kulla din da ayya a cikin kaulin Maulana Sheikh Ibrahim Yas to kowannen su wakili ne na wannan masdari wanda yake mu'akkidi sananne ne akwai abubuwan da suke niyaba suke niyabar mafadiri cikin abubuwan da suke niyabar mafadiri akwai kulla akwai kulladin akwai ba'd sannan kuma akwai ai har suna cewa ma duk wani abin da yake da umumi ko yake da kususi wannan abin yana wakiltan masdari to saboda haka ne anan yace wa haris adal awqati ayyati anan akwai dalilai da yawa waɗanda suke nuna muhimmancin lokaci wanda Qur'ani ya yi ishara akan muhimmancin lokaci inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa waj'alna al-layla libasa waj'alna an-nahara ma'asha cewa Allah ya kasa maka lokaci zuwa kashi biyu akwai dare wanda ake so ka ba wa kanka hutu sannan kuma akwai rana wanda ake so ka yi amfani da ranan ka je ka nemo ma'ash naka ma'ash din hissi ne ko ma'anawi haka ce ma'ash hissi kamar kasuwanci noma abinda za ka samu kuɗi abinda za ka ci ka sha gangan jikinka rayu ya rayu akwai alma'ashi wanda yake alma'anawi wanda ma'ashin rushinka neman ilimi ne auradi ne da abin da ya shafi wannan saboda haka ne malamai suka fassara ma'ashin hissiyan wa ma'anawiyya gaba ɗaya ana so ka yi amfani da rana ne waje annan nahara ma'asha kaga anan timetable ne takwini ne Allah subhanahu ta'ala yayi maka na yadda za ka yi ka yi amfani da dare yadda za ka yi an kai amfani da rana sannan akwai ayar da take cewa kowanne ɗaya daga ciki yana wakiltan dan uwansa ma'ana aikin da ya kamata ka yi da rana idan baka samu kayi ba to dare dare na wakiltar ranar kamar yadda kuma a aikin da ya kamata ka yi da daddare baka samu kayi ba to ranan tana wakiltar daren inda Allah subhanahu ta'ala ke cewa wa huwa allazi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura wannan asal ne min usuli tasawuf wa suluk na cewa duk mutumin da yake saliki sulukinsa zai na gudanarwa ne dare ko rana saboda haka duk auradinsa da suka kubce masa cikin dare to ya yi kokari ya yi kofarin tsuntsu ya yi su da rana wasu auradinsa kuma na rana wanda suka kubce mishi to ya yi kokari ya ga cewa ya yi su da daddare Allah subhanahu ta'ala ya kasa awoyi ashirin da hudu zuwa dare da ranan ne domin a samu a yi tadaruki a yi tadaruki abinda ya kubce a nan a maye gurbin sa anan abin da ya kubce anan kuma a maye gurbin sa anan shi yasa yace liman arada an yazakkara aw arada shukuran din saboda suluki din kashi biyu ne akwai suluki na tafakkuri akwai suluki na ibada suluki na tafarrukin tafakkurin shine ce liman arada an yazakkara suluki kuma wanda yake na na ibada shi ne shi au arada shukura saboda a asalin ma'anar larabci idan aka ce shukuru ko kuma a shukur ana nufin aiki ne ba wai faɗan harshe ba yasa Allah subhanahu ta'ala ke cewa i'malu ala dauda sai ce shukura wannan shukuran din maf'ul mutlaq ne maf'ul ne masdari ne wanda yazo min ghairi lafzi maimakon a ce i'malu ala dauda amalan kaga an kawo masdari da lafazin sa zaka ce ai madu ala dauda shukran kamar yadda zaka ce jalasa zaidun julusan kaga fi'ilin da masdarin iri ɗaya ne sai ka kifa dan wannan kace jalasa zaidun qu'udan to kamar wannan ne ai madu ala dauda shukra shi yasa shedan yace wala tajidu aktsarahum shakirina wala tajidu aktsarahum shakirina saboda shukur na godiya wanda ya shahara a harshe ana faɗa ɗin za ka same su yawancin musulmi suna da shi za ka ga musulmi musiba ta same shi bala'i ya same shi zai ce mun gode Allah mun gode Allah to shi shaidan ba wannan yake nufi ba yana nufin cinye lokuta da ibadu to yawancin banu adam bashar ba za ka same shi ba wannan ba za ka ga wani cikin 24 hours nashi to kawari ibadar da ya yi ta kyar ka samu ibadar awa ɗaya cikin awa ashirin da uku ya tafi sudan ya tafi a banza to shi ne ma'anan wala ta jidu aksara ku shafin marin to saboda haka ne a ayoyin ƙur'ani suke ishara da amfani da lokuta haka hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama shahararren hadisi hadisin abdullahi bin abbas رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ manzo sallallahu alaihi yake cewa akwai ni'imomi guda biyu muhimmai amma galibin mutane suna kwaran kan rashin amfani da waɗannan ni'imomi guda biyu na ka ce alhibunu a larabci daga nan ne aka ɗauki a tagabun na cikin Qur'an zalika yawmu tagabun abin da ake nufi a kware ka kama abu ne wanda ake sayar da shi naira ɗari biyar a baka sani ba a siyar ma da shi naira dubu goma haka an kware ka kenan to wannan shi ne rizmu kenan to saboda haka ma'ana ta yawa mutane wato suna ko- suna kwaran kansu da ni'imomi guda biyu lafiya da kuma faras alfaras ɗin shine lokacin da muke magana ake lafiya ma'ana lokacin da kake lafiya to ka duba duk wani abin da ya dace ka yi da alkhairi wanda zai amfane ka ka tabbata ka yi amfani da wannan lafiyar ka yi saboda ba koyaushe ne za ka kasance kake da lafiya ba harkan kasuwanci ne a harkan noma ne a neman ilimi ne ziyarce-ziyarce ne duk da ayyukan alkhairi ka yi amfani da lafiya gaya amfani da lafiya shi yasa ya zo hadisi sahihi yake cewa duk mutumin da yake ayyukan alkhairi yana cikin lafiya lokacin da ya samu rashin lafiya za a mishi ko barin za a rubuta mishi daidai da yayi ko da bai yi ba da shi ne asiha kenan alfara kuma shi ne faragi za ka samu galibin mutum zai samu wasu lokuta yana cikin faragi ya rasa man me zai yi a cikinsu musamman lokacin samurtaka ko lokacin yarunta wannan lokacin za ka ga cewa ba shi gulgula a kanka aure ma ba ka yi ba balle matarka ta ce ba gishiri ba magi ba itace ba wannan ba ka da aure balle magana haihuwa yara a ce school fees ne na makaranta ba su da lafiya an kai ta asibiti an yi kaza duk babu kana nan empty ne to saboda haka irin wannan faragi to idan kana amfani da wannan faragi cikin yarunta cikin kankantanka za ka iya samo wilaya kana ɗan kankani kai waliyi ta shakaltu da waɗannan faragi kana ibadu iri iri yawaita sanatan annabi amma idan baka yi amfani da wannan faragin ba baka tara dubunnai miliyoyin salatai ba baka yi saukan ƙur'ani dubunnai ko na ayyuka na kusanci da Allah neman kusanci da manzalin sulama ba kai ba ka ce ka yi aure ka haifafa to sai kuma a hankali to saboda haka ne abubuwan nan guda biyu a sihatu wal faragh abu ne wanda yana ba da muhimmancin amfani da lokaci to idan muka duba wannan muka duba hadisin Abu Barza Abu Barza al-Afdali wanda shi ma a maulansa ne Sa'id bin Abdullah bin Jurayj ya rawaito a wajensa shi kuma ya rawaito a wajen manzo Allah sallama yake cewa yake cewa la tazulu qadama abdi yawm al-qiyamati hatta yus'al an arba wannan riwaya ta al-Imam an-Nasa'i Tirmidhi bai ce an arba ba la tazulu qadama abdi yawm al-qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala وعن ماله من أين اكتسبه ومن أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن شبابه فيما أبلغه أنا محل شاهد أبو نفرقو da na ƙarshe an umurihi fima afnahu saboda umurtin gaba ɗayansa lokaci ne tun daga lokacin da aka haife ka har zuwa lokacin da za a sa ka cikin kabarinka shine umurunka kenan wannan lokuta ne waɗanda suka shafi shekaru cikin shekarun watanni cikin watannin satuttuka cikin satin ranaku cikin ranakun awoyi cikin awoyi mintuna cikin mintunan sekan wayannan su ne tun daga lokacin da aka haife ka har zuwa lokacin da za ka rasu to saboda haka in har za a tambaye ka za a tambaye ka ko kowace sakan kenan cikin rayuwarka za ta breakin ne kai cikin wannan sakan to saboda haka ne sufaye suka more suka ci kowa ci gaba a kowanne abu shi yasa za ka dai sufaye da an ta an ce wannan sufi ne sufi ne to duk abin da ya kamata a ce ya yi shi din na gina tattalin arzikinsa ne ko gina ilimi haka na zahirinsa da komai da komai yakan iya yi gabanin ya shiga shekara ashirin ne domin haka za ka zo ka same su a tarajumin su za ka ga cewa duk suna haddace ƙur'ani kafin su cika shekara bakwai ko shekara takwas misali ko tarjama maulana shi'a matijani ya cewa ya haddace ƙur'ani yana da shekara yin bakwai to kaga in ka haddace Qur'ani kana da shekara bakwai kaga kenan karatun Qur'ani ka fara shi bai wuce kana da shekara hudu ba kenan saboda an tabbatar in aka samu haziki ya samu malami to zai iya haddace Qur'ani cikin shekara uku to idan ya haddace Qur'ani cikin shekara uku nan to neman ilimi da suke a wancan lokaci ba irin namu bane neman ilimi irin na wannan zamani a ce wata rana wata rana ko wani wata wani wata ko daura shekara shekara a'a kawai za a zo a dukufa ne gaba ɗaya akan wannan neman ilimi yadda kawai tana tare da malami ne sai lokacin da ya nemi ka bashi hutu kawai ba ka ma rabuwa da shi ku karanta wannan ku karanta wannan ku karanta wannan irin wannan karatu din a yanzu inda za ka yi na shekara ɗaya ma za a ce ma shakwa ne shakwa ne shakwa ne to su to daga shekara bakwan nan har zuwa shekara ashirin akwai shekara goma sha uku to irin wannan karatu kana tare da malami da safe zuwa azahar za ka ɗauki ilimi ya huta tsakanin azahar da la'asar ka ɗau ilimi tsakanin la'asar da magaruba kullum haka in kai shekara goma sha uku ya kake ya wani irin wanda irin fannin ilimi ne baka sani ba sai da za ku tabbatar da wannan suyuɗi ya wallafa tafsir jalalaini yana da shekara goma sha tara wasu na cewa yana da shekara ashirin to kaga tafsiru jalalaini na in kana karantawa ba wani fanni ilimi da ba za ka gani a ciki ba yayi irabin iskalan ayoyi yayi tawdihin qira'o'i wa fi qira'a kaza wa qira'a kaza duk ya kawo irin wannan yayi tawjihan na lugha ya kawo warware matsaloli na fiqh komai za ka gani a ciki to wannan duka gaba daya ilimin ilimin mai shekara ashirin ne kai mu bar wannan gaba ɗaya mu dawo kan shi wanda muke fassara fassara littafin sa ruhul adab din karshen littafin ne yace wali bani ida wa ishirina sana ma'aziratun maqbulatun mustahsana yace ma'ana wannan ruhul adab din da muke shan wahala wajen fassara shi din ilimin dan shekara ashirin da ɗaya ne duk da abin da ke cikin nan gaga akwai arabiya a ciki akwai akwai nahau kansa a ciki akwai sarfu akwai asali balaga a ciki sannan akwai hikimomi a ciki akwai zuzurutun ilimin suluki a ciki akwai ilimin adab a ciki akwai ilimin tasawuf a ciki akwai adabu tarika a ciki ilimin mutane da yawa ya tare kasidan wanda yana nuna ma wanda ya rubuta kasidar waɗannan fannonin da kasidar take ɗauke da su to duk ya karance su gabanin ya rubuta wannan kasida ɗin kaga wannan shine usulubi na sufaye kenan me ya kai shi ga haka amma a yau fa me yake faruwa wannan hatta yus'ala an umrihi an umrihi fi ma afnahu dinnan sai ka ga cewa mutum sai ka rasa a shekarun shi me ya yi a ciki aka zo aka zube ma shekarunsa kaga kwalitinsa kuma kwalitinsa ta kowanne bangare menene ya yi cikin wannan shekarun sai ka rasa saboda idan kana ibada misali na awa daya a awa daya kullum a duk lokacin da a duk lokacin da aka ce an yi wata daya a wata ɗayan fa ibadan da kai bai wuce ibada ta kwana ɗaya ba ma'ana dukkan wata kai kwana ɗaya ta amfana a ciki kwana ashirin da tara auku kuma ashirin da takwas ɗin nan na wata duk sun tafi a banza ne sun tafi a banza ne a lokacin da kai shekara a shekaran kawai ka yi ibada na kwana goma sha biyu ne kusa a shekaran watanni goma sha biyu nan hatta wata ɗaya cikin watanni goma sha biyu baka samu ba a cikin shekara me kai sai kallace kallace ko hira ko zama a daba kai kanka aka tambaye ka ne kai baka sani to kaga ta nan zaka zo ka gane asalin abin da al-imamu shafi'i yake nufi yana nufi ne duk wasu alkhairai na rayuwa na ci gaba suna cikin waɗannan kalmomin nan guda uku wanda ya ci su ya yi su a wajen sufaye saboda lokaci tabbas ne in baka yi amfani da lokacin ba zai jira ka ba zuwa sai ya wuce shine ma'ana idan baka yanke shi ba shi zai yanke ka tashbihi ne isti'ara shi haka nan da yace nafsuka ko nafsaka in lam tashghalha bil haqqi tashghalka bil batil inna shi dan adam kwata-kwata ba zai yiwu ya zauna haka kurun baya yin komai daga lokacin da aka haifi dan adam har zuwa lokacin da zai rasu ba zai yiwu ya zauna haka kawai baya yin komai to idan bai aikata aikin alkhairi wanda ya shafi alhaqu wanda ya shafi Allah ba to zai aikata aikin batini wanda ya shafi shaitan dole za ka same ya cikin aikin nan guda biyu shi yasa za ka ga shi idan baka dauki sarbi kayi wurdi kayi salati kayi istighfari ba to dole ne za ka kunna wasu kiɗe-kiɗe ka saurara ko ka kunna bidiyo ka gani ko sitilaye ka kalla ko labaru ko bbc ko wani abu ko kuna hira da matarka ko kana tare da yaranka ko wani abu saboda haka dole ne hatta yara ƙanana ba su yarda su zauna haka ba dan kar a ki a zauna haka za ka ga cewa an je an tara ƙasa an tura na an tura na an ce nan gida ne ko an ɗauki kara an hau kai ana tafiya ai doki ko an haɗa wani abu an ce mu ai wannan mota ce saboda ɗan adam kwata-kwata ba zai yi haka kurum ya zauna shi kaɗai ba kaga kenan ko yaushe ka kasance kana tare da alhaqu ka gani haka nan uwa uba abin da ake cewa al'adamu isma din cewa idan ka kasance ba ka da komai ka ka kukuta da duk wani sharri duniya da rayuwa yanzu anan kaga ana tsallaka gidan mutum akwai wani abu a gidan ne da za a dauke sai wanda bai da komai anan ma zai baje abin nan din da ya kunce sa shi amma akwai wanda in ya kwana a nan za zuwa tashe shi saboda an san kuɗi ne shi kan shi kuɗi ne saboda haka malamin mu yake cewa ta yadda na gane wannan kalmar da imamu shafi ya rawaito a wajen sufaye ya ce da muka je umara ya ce dama na je da jallabiya na guda ɗaya a can na sayi jallabiya guda ɗaya na hada in ɗaya da tisan wanke ɗaya in saka da za a tashi a dawo Nigeria ban su yi tsarabar komai ba daga ni sai sarbina da aka zo sikiri ne shi kina ta ina kayan ka na abu babu wuce an je ce ina irin kayan cikin cikin na duk kawai wuce ake nuna masa ba komai a wajen sa da ya je asalin sala inda ake zama a jira jirgin sama din shi kadai ne a guna zaune ba kowa kaga wannan zai nuna maka kenan idan ba komai a gunka a lahira hisabin da ake cewa za a yi ba wani abu za yi wa hisabin ba eh ba in ba ka je abin da za yi hisabi ba ko me ya kuma ne to saboda haka duk alkhairai suna cikin waɗannan kalmomi guda uku da to domin haka ne maulana a nan ya kawo ayya ɗin nan na tauhidi ya akkada masdari mu'akkidin da kuma ayya kenan yayi tawkili guda biyu inda zaka ce waharis alal awqati hirsan wannan shi ma tawkili ne kamar ka ce wa sallimu taslima ne taslima ko yadda muka karanta da sai madu ala dauda shukran da min ghairi lafzihi haka ko ko fasallimu ala anfusikum tahiyatan huwa nabluukum bisharri wal khairi fitnatan kaga duk mu'akkidat ne amma duk da haka ya kawo wannan ayya din wa haris ala al-awqati ayyar wannan abu haya muhimmi ne a harkan tufanci da batu na suluki ya zama to abu ne gaya muhimmi ne to shine yake cewa wahazar binan tubla anan sotari wanda bai iya ilimin arudu ba ba zai iya karanta bayanin ba asalinsa wahazar min an tubula amma ka karanta karera baitin wahazar min an tubula bala a nafsi auzanin harufan harakacin sakanatin su yi yawa saboda sai ka yi tafafikin baitin za ka gane baitin da yake karantuwa a shi'iri a wake to za a kafa a ga me ya karu a ciki saboda watsanin baharun rajas kamar da farkon zaman nan bara muka yi magana mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun ne a sadrul baiti guda uku a ajizul baiti kuma guda uku na sadrul baiti din na karshen ana ce mishi arudu shi kuma wancan na ajizul baiti na karshen ana ce mishi tarku to idan ka ce wahazar minan minan wahazar minan ka cire mustaf'ilun din na farko amma idan ka ce wahazar min an wahazar wahazar min an sukuni guda hudu ka haka amma ana so sukuni guda biyu ne da da kuma haraka ake bukata in ka ce wahazar zai baka mustaf kenan minan shi zai baka ilun mustaf ilun amma ka ce in ka ce wahazar min an ba zai baka ilun din ba ma'ana maimakon ana neman haraka guda biyu da sukun ɗaya sai ka kawo sukun biyu a wajen baitin ba zai shiga ba sai da kace wa'azar minan tubula bala minan tubula ha minan tubula bala shi zai baka mustafa a nafsi kuma shi zai baka sardin wannan baitin kaga ya shiga kenan wa'azar minan tubula bala a nafsi ya shiga ma'anan wannan kuwa shine far'i ne na wancan sadrul baiti to sadrul baiti yana maka batun muhimmancin lokaci karka yadda lokaci ya kubce maka anan kuma yana ma batun auradinka na cikin wannan lokacin kuma ko na cikin waɗannan lokuta karka yadda su kubce maka shine wahazar saboda fi'ili hazara yana ta'adiyya da da an cire min din saboda an kawo an saboda idan aka kawo an masdariya to galibi ana ce shin kiyasi ne a'a ba kiyasi ba ne wannan shi ne malaman nahu suka yi saɓani a kai amma dai ana cire shi yanzu in an cire shi ka nemo harfin jarri wanda da wannan harfin jarri ne wannan fi'ilin yake ta'adiya sai ka kaddara shi misali anan wahazar wahazar wahazar minan tubula minan tubula sai aka kawo min din wannan min din da ita ne wannan fi'ili wahazar din yake tariya in ya so ka ce wa an wa filatuha fi ta'wili masdar fi mahalli jarrin majrurun bi min wa jarun wa majrurun muta'alliqun bi wahazar sai ka ce takdiruhu wahazar min ibtila'i min ibtila'ika bala a nafsi in ka ce wahajar minitila'i minitila'i shi ne zai baka jarin majruru ka ce minitila'i ka ne saboda fi'ilin an kawo dalilul kitab tubula minan tubula shi yasa ka ce minitila'i ka bala'a din kuma ka kawo asalin masdarin da ya akkada ma'ana yadda a wancan baitin ya akkada fi'ilin waharar adad aukati ayya hirsin din a nan ma sai ya aka da filin minan tubula wa hazar minan tubula bala'a na bala'a na bala'a din masdari ne mu'akkidi ko kace al-maf'ul mutlaq ne al-ma'anawi na wannan fi'ili na tubula din saboda ana cewa bala bala ana cewa bala a ce ya buhu sannan kuma aka gina shi mabni lil majhul shine za a ce yubula ko tubula ko ubula ko nubula a gina shi makululi mashhur kenan sannan wannan bala'a din to shi ne masdarin sa mu'akkidi na wannan ya bayyana maka nau'in irin wannan ibtila'i ma'anar wannan shi ne ka guji ka shadi ka guji ko kuma ka shadi da a jarrabe ka da jarraba na tawaya tawayan wurdinka har tsufaye suna cewa alfautu mautu in ka kuskura wani wurjinka wanda ka saba kana yi a lokacinsa ba ka samu ka yi ba lokaci na wuce to ba fautu ba ne mautu ne mutuwa ce kawai hatta ibnu taymiya ya yarda da wannan ka'ida alfautu mautu dinnan saboda ya zo cikin madarijus salikin na almajirin ibnu qayyim al-jawziyya yake cewa na gan shi koyaushe bayan sallan asuba in ya fita sai ta shi zai ta tafiya zai ta tafiya sai ya yi nesa da gari ya wulwaya ya gaba mutum kusa da shi sai ne wani gu ya zauna ya fara azikarin yana yana yana ba zai bari ba sai dab da zawadi kullum haka sai na tambaye shi na ce a me yasa kake haka kullum sai ya ce ai giza'u ne na ruhina da zaran ban bashi wannan giza'u ba a lokacin ko a wannan ranar da ban bashi wannan giza'u ba ruhina ruhina zai mace to shi yasa sufaye su duk irin ku ba ziyara ba ko menene ko duk yadda mutum zai zo musu suna da a wannan lokacin suna da wani gurji kowa ya shi ba su kai ba yake zauna saboda rashin wurjin a wannan lokaci din to ibtila'i ne bala'i ne na naqsu na tawaya shi yasa zaka ga a tarajumin sufaye suna cewa kharaja walam tanqusuhu dunya ma'ana wani ya rasu duniya ba ta toye shi komai ba ma'ana wani uzuri ko wasu shigulgula na duniya ba su ritsa da wani wurdi daga cikin wurdinsa wanda yake kuma ya zama bai samu yayi ba wannan kaya abu ne wanda yake gaya wanda yana da muhimmanci shi kuma aurati abin da kuka rigaya kuka sani ne akwai aurat a azkar waɗanda suke muayyana azkar muayyana su ne ɗariku na sufaye wanda ka karɓa da izininsu sannan kake aikata ɗarikun da sharuɗan da suka shimfiɗa maka ko ma wace irin ɗarika ce a irin a lokacin da aka shimfiɗa maka to a lokacin dole ka zauna kai idan ba ka yi a lokacin ba ka san da cewa ruhinka ba gangan jikinka ba ruhinka ya mace a wannan lokaci amma sai ba za ka gane ba za ka taɓa gane ba kamar yadda shiriri jinaji na baya numfasawa an ce ma an ya mace shi ba a iya gane rayuwa ba to haka ma kai kuma ba a iya gane wanda irin mutuwa ne kai amma alfautu mautu ta riga ya kama mace ne ba ka sani ba to saboda haka ne a nan yayye ce wahazar wahazar saboda galibi yanzu idan muka shiga cikin tawafiki da shuruti da adadi waɗanda suka shafi tarikar mutaci jami'a wanda da yawa daga cikin maulana shi ibrahim ya a baya can ya mana maganar su idan muka duba wannan sannan muka duba mu ɗan tarikar a yau za ka ga cewa kawai wurdin ne muke yi amma waɗannan tawafifai da sharuɗa da kuma adaji duk waɗanda muke magana ba ma iya ji kasancewa alfautu ɗin mautun ne wannan ne yasa Allah subhanahu ta'ala ya himmantu da batun lokuta lokutan da ake ambaton Allah zaka ga ya ce musabbihuhu bukratan wa asila haka tasbihin bukra tasbihi asili safe yammaci ko bil ashi wal ibka al ashi al ibka ko ya ce ma bil ashi wal ishraq ko ya ce ma bil gudumi wal asa duk wanda yana nuna ma kenan a wayannan lokuta karka yadda auradin ka na wannan lokacin ya kubce haka nan dare da yake batun kanu qalilan min al-layl ma yahjaun ko ta tajafa junubuhum an al-madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wanda zai nuna maka cewa duk auradi da azkarun da kake yi na wayannan lokuta kada ka kuskura ka kubce saboda idan lokacin ya kubce to wannan dai lokacin to ya riga ya tafi layin kiyama ba zai tafi ba in safiya ce in wata safiya ta zo to ba wancan din ba ce wata ce daban ta zo wancan ta kubce maka ke kamar yadda ka san idan mutum ya mutu ba zai dawo ba wannan lokacin murdinka in ya kubce to lokacin ba zai kara dawowa ba kaga kenan kai ka mace sannan lokacin shi ma ya mace saboda haka wannan baiti ya kamata mu sa shi kan idanun mu kasance in mun kalli sadrul baiti can mu kalli ajibul baiti saboda wannan yana nuna maka lokaci wannan kuma yana nuna maka abin da kake cikin wannan lokaci din kenan to saboda haka abu ne wanda yake gaya muhimmi to shine maulana sai ibrahim ya fice cewa a idza ra'aita shine ko ya idza ra'aita mazhar al-jamal la tatgha warda mazharar jalali akwai istilahai guda biyu na sufaye ɗaya aljamal ɗaya kuma aljalal sannan aljamal suna abbara shi da duk wani abu na jin daɗi da na ci gaba wanda yake hissi na zahiri a ce kai ina lafiyan ka kawo ba wata cuta a jikinka to kana cikin jamala kai dinnan kana da kuɗi ta fi karfin ci da sha da ɗawainiyar gidanka kana cikin kana cikin jamala haka kai din a ce kana da sarauta ko kana da ilimi duk wani abu dai wanda shi ne wannan abin wanda ana jin daɗin sa ana so a samu wannan abu shi ne sufaye suke abbara shi da jama'a suna ce mishi jamali ne saboda menene saboda kayan Allah ne a cikin kwata-kwata ba ka da naka shi muhimmai daga cikin wannan farkonsa lafiya farkonsa sannan na biyunsa na biyunsa shi ne abinda abin da za ka ci ka sha sannan na ukunsa shi ne sutura sutura wanda za ka za tufafi na ukunsa kenan sannan kuma na hudunsa shi ne a ce ka samu ilimi ilimi sannan kuma na biyar ɗinsa shi ne a ce tana da sarauta haka maratibin suke tafiya wanda kowanne daga ciki to wani abu ne wanda idan baka mayar da hankali ba zai sa maka fahawa musamman idan ya yi yawa a idan lafiya ta yi yawa zai sa tukuya ne domin haka ne za ka ga ana rawa aihu duk mutumin da ka ga yana rawa yi wa Allah da manzo Allah rashin kunya lafiya ce ta yi ya ci ya ƙoshi na shi sarkalau ko kansa baya ciwo shi ne zai shi aiki ɗaya rawa shi ne tuguyani kenan ya zama tuguyani to saboda haka Allah subhanahu ta'ala ya faɗi mazahirin jamala a cikin Qur'ani wanda ya kasa su zuwa ta shi kashi daga ci akwai da yake cewa inni ja'idun fil ardi khalifa wannan khilafa bangaren abin da ya shafi ilmi da ma'arifa a kauli sahihi eh a kauli sahihi sufaye saboda haka ne su sufaye suka ce wa allama adam al asma'a kullaha dinnan al asma' din asma' ne na tasarrufi sunayen Allah ne na sirru na tasarrufi wanda in ka ja su za ka yi tasarrufin wani alami ko za ka yi tasarrufin wasu halittu su ne Allah subhanahu ta'ala koya wa annabi Adam alaihi salam wannan mazahari ne na jamala shine mazaharin da yake kowanne mazahari bangaren ma'arifa da ilimi farkon sa ilimi sama da shi kuma ma'arifa shine kuma khilafa da ta shafi sarauta sarauta wanda wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim istikhlafi a doron kasa na sarauta wannan shi ma mazahari ne na jama'al wanda galibi yakan iya sa mutum ya yi fahawa haka bangaren khilafa da istikhlafi na dukiya a ce dukiyan ka yayi yawa wa an ce komi ma ja'ala kum mustakhlafina fil ardi haka nan bangaren abin da ya shafi kyau na sura ko da ma baka da kosisi kyau haka na sura yana sa tahawa wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake magana وزاده بسطة في العلم والجسم kun ga shi faru su kansu sun ce walam yu'ta sa'atan min al-mal ba amma Allah subhanahu ta'ala ya nuna cewa ba mal bane kadai jamala din ba dukiya ne kadai jamal din ba akwai wasu jamal ilmi yana cikin jamal sannan kuma jisim kan sura da ciki yana daga cikin jamal saboda in ba a bashi dukiya ba to an bashi ilmi an bashi can tura da shi saboda haka wayannan gaba ɗayan su to idan mutum bai mai da hankali ya samu murabbi da murshidi ba to zai tashi daga makaminsa na bashar sai ya nemi hangen makamin Allah subhanahu wataala a duk lokacin da ujibi ya shige shi a harkar yana da ilimi ko yana da ma'arifa ko shi sarki ne ko yana da kuɗi ko yana da kyau ujibi ya shige shi wujubi shine takabburi girman kai da zuci wujubi kawai wannan shine a wujubi din rabuwa da shi yana da wahala saboda baka bai bayyana ba ma ba ba a zahiri ba kibiri ko takabburi shine wanda zaka bayyana wujubi ya shige shi za mu zo mu karanta baiti na Maulana Sheikh Ibrahim Inyas yana cewa a wannan bangare yake cewa yake cewa ma'asiyatun turisu kullal khairu wa ta'atun turisu kibran sharru sai zo yi magana akan wannan to saboda haka wannan layi ne wanda ya shafi na jama'a karka yadda ujubi ya shigo shi ko karatun Qur'ani kai mahaddacin Qur'ani ne kai da Qur'ani ko kana nashi su ji da dare ta shida kai kana kai kana nashi su to a irin wannan sai Allah subhanahu ta'ala ya yi dumoshin nata wani wanda yana kwana yana bacin sosai a kai shi inda kai din kake so da wannan sulukin kaje shi yana bacci a kai shi kai kuma kai tana cikin ujubi ne ba a hana ka a hana ka ka tafi wannan wajen shi a takaice idan aka ce tsaga ana cewa ya tsaga kamar sa'a ya sa'a ana cewa tsaga ya tugu babi guda biyu babi na farko babi fataha babi na biyu kuma babi na nasara saboda ciki ne idan baka san babinsa ba baka san yadda ake furta shi ba kuma baka san ma'anansa ba saboda babin fi'ili zai bambance maka ma'ana to saboda haka inda aka ajiye ka ka bar wajen ka hangi wani kushi da ake ce shi tuguya shi ne tuguya nan wa kufra cikin sifofin yahudawa wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa sannan shi tuguya din nan ana cewa baridul kufri ne ana ce al-inkaru baridul kufri at-tughyanu baridul kufri ma'ana duk mutumin da ya fada cikin tughyan yana dab da fadawa cikin kafirci dab da fadawa cikin kafirci ne Allah yake magana akan Fir'auna izhab ila fir'auna innahu tagha innahu tagha saboda menene ya ce ana rabbukum al'ala ya tada kansa a matsayin bashariya ya bawa kansa matsayin rububiyya shi ne tuhuyan ka ƙara wa kanka promotion ka kai kanka inda Allah bai kai ka ba saboda haka ne wa'annan abubuwan da muka faɗa layin jamalin nan zai janyo ma ujubi in kai in ka tsaya a ujubin ma kenan daga nan zai iya janyo maka takabburanci da kibir ujubi girman kai na zuci kiburu da takabbur kuma girman kai wanda za ka nuna wa mutane domin haka ko da malami ne misali gabanin ka bunƙasa ko ka zamo kana da ilimi kana almajiri mutane ga su kana na available to a duk lokacin da aka ce ka fara bunƙasa ka fara waye to aka zo aka shi ana sallama a ce malam yana bacci shehi yana bacci ka fara shiga ku bayani yana bacci ba a tashi shi ko kana nan talaka anguwa na zama na hira da kai amma me yake faruwa kudi ya samu a neme kama a rasa a canja abokanai to saboda haka ne zai yi wahala mutum ya shiga cikin jamala sannan kuma ya rabu da tuguya shi kuma wannan tuguya in kuma bai rabu da wannan tuguyani ba zai kai shi ga kibriya'u kibriya'u kuma rida'un rabbi ne burgo ne na Allah subhanahu ta'ala kayan Allah duk mutumin da ya kokari ya sa wannan to Allah subhanahu ta'ala zai ce masa bai yi ba to saboda haka daga cikin alamomi misali na qadawa mutumin da zai na cewa zai na amfani da ana ai mu ne ai ne ina kaza muna kaza to ya kama hanya kenan shi yasa sufaye a duk dalirai ba dalilin da sufaye ba sa so irin ana ko a magana ko da wasa ba su cika son amfani da ana ba gwara ma na hannu da shi a ce an haffafa abin cewa abin kai da wani kuke yi kai da wani ne kuka isa amma anan yana nuna kai kadai ne kai kadai ne kai ka isa kai kake yi to saboda haka ne anan maulana yake cewa idza ra'aita mazharal jalal mazharal jamal anan ya ce ra'aita ne yayi takhyili ne saboda shi anan yana nufin idan mazharin jamali ya bayyana a jikinsa har ya gani ya bayyana a cikinsa har ya ga jamalin a cikinsa cewa ya san da eh lalle fa yana da ilimi lalle fa yana da kyau lalle fa yana da sarauta lalle fa yana da dukiya lalle fa ai su sharikai ne su sharikai ne gidansu kaza kaza kaza ne da mutane duk da irin wannan ya ga wannan saboda ya kawo ra'ayinsa takhiyili ne yayi wannan to saboda haka yace la tatuqa karka yi fagawa wannan shehi yayi amfani da babi na farko da muka fada faga ya tafa ka sa'a ya sa'a babi na fata saboda inda ɗaya babin ne zai ce la tatugu daga faga ya tugu kenan la tatugu mazdarinsa shi ne tuguyan kamar yadda ya tsacin ƙwari tuguyanan wa kufra to ka ajiye kanka a inda ta kake karka canju kana talaka da yadda kake talaka da inda za ka zama duk nigeria ba ne kudinka karka canju a fanka a ganka yadda kake da haka koma menene layin jama'a da zaran ka canju ka nemi zuwa wani hutu ka fara shiga layin tahawa din da ba a bukatun sa kenan to shi ne yake warda mazharar jalali anan yayi amfani da wau amfani da wau kasancewa wau suna cewa mutulakul jam'i ne yana hada wancan matsala da kuma wannan matsala ne ba tare da ya ya yi batun tarkibi ba ya nuna duk bangar kowannen su daban-daban ne ga wannan matsala ga wannan matsala to a nan warda mazaharar jalali jiya mun yi maganan wannan fi'ili din radiya yarda din nan cewa duk lokacin da ya yi ta'adiya da kansa kaman wannan gun warda mazahara bai ce warda an mazahari kowar da alamar da hari ba to wannan mansubun ne da nabi da khafidi au ko kuma tadmini ne abinda ake ce ma tadmini cikin ilmin sarf shine ka dauki ta'adiyan fi'ili a ka ba shi ta'adiyar wani fi'ilin da ya yi kama da shi a ma'ana misali inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala ta'kulu amwalakum ila amwalikum akala din baya ta'adiya da ila kowa ya san da wannan ana cewa akala ku ko akala zaidu ba'aman da kansa ne yake yake ta'adiya amma ana an yi ta'adiyan sa da ila me yasa saboda akala din ya zo da ma'anan damma ne saboda damma din akwai shi ma'anan akala a tattare da shi saboda cin abinci shine za ka ɗauko abinci ka haɗa ta mai to ganin wannan ba zai yiwu a ci abinci ba sai an yi wannan sai an yi zammu a ciki sai aka ɗauki fi'ilin akala ɗin aka ba shi ma'anan fi'ilin zamma to da ke zamma ɗin na ta'ajiya da ila sai akala ɗin yin ta'ajiya da ila wala ta'kulu amwalakum ila ila amwalikum wannan shi take cewa ta dini to sai ta hanyoyin nan guda uku to saboda haka nan warda mazhara asali warda an mazhari ko warda ala mazhari wannan kenan au ko kuma mansubun ne bi nazil khafidi ma'ana mazhara din nan anan wato asalin sajjaru da majruri ne an mazhari ala mazhari sai aka cire harfin jarri duk lokacin da abu majruri ne in ka cire mishi harful jarri baya zama marfu'i har abada sai dai zama marfu'i inda babu wani wasali in bai zama marfu'i ba babu wani masali wani wasali sai dai zama mansubi to wannan shi ne ake cewa mansubun bi nazi da khafidi din shi ne ma'ana ka amince da mazahari jalal wanda ya zo so ka ka lura ba bai ce fa kai hakuri ba fa akwai bambanci tsakanin arzida da asabur naka ce asaburu abu ne ba ka son zuwansa idan ya zo ka yi hakuri aka ce arzida abu ne wanda kana bukatan iso ya zo kana bukatan ya same ka in ya zo ka amince ka ce gwara ma da yake zai zo a baiti maulana shek ibrahim yaz wanda zai zo ya yi magana a kan a kan cewa a duk lokacin da musiba sharri ya doso ka to kana murmushi kana mahabba da shi zai zo baitin a nan gaba to saboda haka ne a abulkasim al-kushairi cikin a risalatul kushairiya ta ilimin sufanci ya kawo fistar wani sufi suna tattaunawa da wani sufi dan uwansa yake cewa alhamdulillahi yace in asabat in asabat na darra صبرنا وإن أصابتنا وإن أصابتنا الضراء شكرنا ma'ana mun gode wa Allah makamin da Allah ya bamu cewa in abu mara daɗi in ya same mu za mu yi hakuri idan abu kuma mai daɗi a sarra ya same mu za mu gode wa Allah sai shi abokin nayi ya ce masa to ai mu wannan a garinmu makamin karnukan garinmu ne makamin da kake magana a kai a yanzu makami ne na tarnukan garin ba wai musulmai ko mumunai ko waliyai ko sufaye ma'ana abin da yake nufi da wannan shi saburu din yanzu misali wani abu marar daɗi ya same ka yin baka yi haƙuri ba me za ka yi me za ka yi wani mataki za ka ɗauka ya za ka yi ba abin da za ka yi saboda haka ya ce karnukan garinmu ma suna bin bola-bola in sun samu kashi za su ci su gode wa Allah in ba su samu kashin da za su ci akan bolan ba hakuri suke ya ce mu makamin mu ya ce in asabatna darra'u radina radina wa in a wa in asabatna sarra'u hamidna idan addarra'u abu mara daɗi idan ya same mu riza ne amincewa za mu da mun yadda da abu ba hakuri ba ne ma'ana bambancin wannan shi ne su a shirye suke in dai abun abun abun Allah ne zai zo to a shirye sun amince da abin ya zo ba wai ba sa son zuwansa ba sannan kuma shakara din yana nuna ma'anarsa shine idan mutum ya baka abu ka ce ka gode idan bai baka ba ba za ka gode ba misali wannan ku uku ne wani ya zo ya ba wannan dubu goma ya cika alaji na gode alaji na gode ya ɗauki dubu goma ya ba wannan ya ci alaji na gode alaji na gode sai ta yi kyale ka za ka ce masa na gode ne haka gaya wannan shi ne shakara sannan hamdu ɗin yana nufin kai ba ka bukatan ni'imar wanda za ka gode ba shi yasa hausa ɗin ta ɓata mana larabci da yawa yanzu misali alhamdu da ashukuru ɗin a hausa abu guda ne amma asali ma'anansu daban-daban ne a larabci to saboda haka idan abu marar daɗi musiba bala'i idan ya same mu mu amincewa da shi yake ba hakuri muke da shi ba dan abu mai daɗi idan ya same mu hamdu ne za mu ba shi kuma to saboda haka ne wa yake da suna a wannan mai littafin manazilu sa'iri a babin riba ko a manzila ta riba yake cewa yake cewa an yakbala ma an yakbala ma ja'a bihi al-qada'u walau udkhilan nar ma'ana ta ci abida duk abin da akun kaddara ya zo maka ma'ana akun Allah ne ya zo maka to ka karbe shi ko da ma wuta Allah ya saka ko wuta Allah ne ka yadda saboda ai Allah ne ya sa ka wuta shine makamun riba abu ne wanda yake da abin nan shi yasa maulana anan yace warza warza mazharan jalali idan jalala ya zo maka kawai ka amince daga gun Allah subhanahu wataala ne wannan jalala ya zo wannan kuma dalilansu suna nan da yawa a cikin ayoyin Qur'ani Allah subhanahu wataala ya yi magana akan su a hadisan manzo Allah Allah subhanahu wataala manzo Allah sallama ya yi magana akai akwai sahabi wanda manzo sallama ya nada shi ya zamanto amir cewa wayannan kaza ka tafi da su kai ne shugaba da suka tafi suna tafiya suna tafiya shi kenan sai ya fura wuta da ya fura wuta to sai ya ce da wanda suke tare kowa ya fada shi wannan da yawa daga cikinsu suka ce ai manzo ya ce man afa'a man afa'a a abin man afa'a a amira fakat afa'a a fakat afa'a ne ko man afa'a amiri fakat afa'a ne sai ɗaya daga cikin zai ce ni ba zan ni ba zan shiga cikin wannan mutum ce ni ba zan zo mu fada shi yace wa minan nari fararna ai wutan muka guje wa muka shigo cikin addini musulunci sai yace amma yace amma aje aje gun manzan Allah in manzan Allah da kansa shi yace fada shi in dai hukuncin ya fito a gun manzan Allah ne zan fada to wanda idan hukunci ya fito a gun manzan Allah qada'in manzan Allah ya fito a gun ya fada cikin wuta to in kuma Allah ne ya ce ya fada ba zai fada haka dalilai da yawa haka dalilin wannan farko farkon ghazwatul badr al-kubra wanda menene ansar suka gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallam law kutta bina لو خط بنا في هذا البحر لخطبنا معك da lakubna ma'aka da za ka kusa da mu cikin wannan kogi ba za mu ce dan menene ba ba za mu ce za mu halaka ba za mu amince mu kusa tare da kai wannan abu ne wanda yake sananne a shari'a duk mutumin da ya kai wannan matsayi ga yadda yake mu'amala da jama'a duk irin abin da ka bashi ba za ka ga canji tattare da shi ba za ka ga fagawa ta da shi sannan duk irin jarraban da ya zo a wajen Allah to ya amince a shirye yake da ya karbi wannan jarraba din to a wannan lokaci ya huta duniya da lahira akwai lokaci mana sani to alhamdulillah to saboda haka ne مولانا يشي وكل ذا أمر الإله يدى وجل أن يؤتب فيما أفضى أما نان ونن shi bangaren abin da yake jamala din da abin da yake jalala a bisa karkashin waɗannan istilahohi guda biyu da muka yi magana yace kowanne yace amrul ilahi lamarin Allah subhanahu wa ta'ala bangaren jamala kayansa ne in ilimi ne ko ma'arifa wa ma utitu min al-ilmi utitu min al-ilmi illa qalila kayansa ne ya dauke baka zaka yi tsagawa da takabburanci da kayan wani ranar sallah ka ari ka ari sabon kaya na wani ka saka da kai dai shi dai zaka nuna masa girman kai cewa ka sa sabon kayan tunda kayan a gunsa ka ara idan sarauta ce bangaren jamala kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha ko lahu mulku samawati wal ardi sarauta gaba daya kayan sa ne nasa za ka yi ujubi da kiburu da kayan Allah subhanahu wa ta'ala abinda ba kayan ka bane haka nan in dukiya ne duka nasa ne mustakhlafina fil ardi kayan sa ne ku mustakhlafai ne kawai an wakilta ku ne an sa kuɗin ne kawai a hannunku to saboda haka kowanne daga duk wani abu guda ɗaya bangaren jama'ar to kayan Allah ne saboda haka ne shi mai wannan jama'al din zai koma yadda yake da in aka yi wasu shekaru yana nan ma za ka ga ka rasa wannan jamalar ta tare da shi yana nan a raye ma ka rasa Allah ya ɗauke in kyau ne bayan wannan ka zo da bayan shekara arba'in ko hamsin ko sittin ka gani ko yana raye za ka ga wannan jamala ta kyau ta tare da shi in dukiya ne ma za ka ga an daina yayinsa an samu da yawa matasa sun yi kuɗi sama da shi shi tsohon mai kuɗi ne ba a maganarsa in sarauta ne za ta samu an cire shi ko tenuwansa ya kare ya sauka saboda haka me zai wa takabburanci me zai wa kibrutu saboda haka ce wa kullu za amru ila dillamar Allah subhanahu ta'ala ne anan kuma maulana shi Ibrahim ya ya ce al-ilahu ne ishara cewa ana so a yi amfani da jamala ɗin ɓangaren bauta bautawa Allah ne bauta wa Allah duk irin jamalarka jamalarka Allah ya baka na sarauta na dukiya na kyau ko menene ya kasance ka yi amfani da su wajen bauta wa Allah a nan da ya ce yusda hukullu za amrul ilahi yusda din nan wannan fi'ili asalin sa asda ne shigen wanda ya kawo a ƙarshen baiti wajen la an yi utaba fi ma asda da ya faɗa asda din ne aka yi bina'in sa mabniyan lil majhuli sai ya zamanto yusda shi kuma wannan asda din a larabci yana zuwa da ma'anoni daban-daban musamman waɗannan ma'anoni su hudu ne akwai suna cewa asdaitul asdaitul ibla asdaitul ibla ma'ana ahamaltuha kabar raƙuma baka lafta musu kaya ba ba ka hau kai kayi bulaguro da kawai ka ɗaure su ka rabu da su ismin wannan shi ne sudan wanda ya zo a cikin ƙwa'an haka ce sudan abu muhimmal kenan abin da an bashi ba a amfani da shi shi ne wanda ya zo a ya hasibin insanu an yi turakan sudan ai an yi turakan muhimmala ma'ana shi ɗan adam yana tsammani yana zato za a halice shi a bar shi ba tare da an ɗaura mishi wata ibada ko wasu ibadu da zai je yi ba kawai ya yi ta yawo a duniya har ajalin sai zo ya mutu ba sallah ba ba sallah ba azumi ba komai haka yake zamani shi ne sudan shi nashi asda yusdi sudan ne sannan kuma akwai asda ilaihi wanda yake ta'abiya da ila wannan kuma yana bada ma'ana na insani kyautatawa mutum ko bashi abu kyauta zaka ce a asdaitu ila zaidi Ma'ana ka kyautata mishi ka dan wani abu ka bashi shi kuma wannan ismin sa sadan ake cewa asdaitu asdaitu ila zaidin sadan zaka ce akwai kuma asda bainahuma na sulhuntawa sulhuntawa sannan kuma akwai asda ko sadda yana zuwa wazanin af'ala yana zuwa wazanin fa'ala shi kuma wannan yana zuwa ma'ana kamar da abu kamar yadda abu marar kyau ya zama mai kyau ne to saboda haka in ka baje wa'annan ma'anoni na wannan filin da shi ya yi amfani da su ma'ana na farko na barin abu ba tare da an yi aiki da shi ko an sa shi wani aiki ba wannan ma'ana ba zai shigo nan ba sannan sauran ma'anonin gaba ɗaya za ka iya shigar da su cikin wannan wajen idan ka ce yusda ɗin na kyautatawa ne to bayan an gina fi'ilin majhuli mabniyun lil majhuli an cire mishi harfin jarri jaru wa majruru din an cire shi me yasa aka cire shi dama yana ta'adiya ne da jaru wa majruru ta'adiyarsa kuma an ɗauke ta ta hanyar gina fi'ilin zuwa mabniyun lil majhuli kamar da sanannen abu ne idan fi'ili yana ta'adiyya da maf'uli idan ka gina fi'ilin zuwa mabniun lil majhuli wannan maf'ulin zai zama to babu misali akala zaidun ta'ama sai ka ce ukila ta'am ukila ta'am an dauko maf'ulin bihin an kawo shi ya zama to na'ibul fa'il to idan wannan maf'ulin bihin kuma jarin wa majrurin ne jarin wa majrurin zai zai zama babu shi kamar ya ce ne fa kullu za amrul ilahi asda ilaika asda ilaika shikenan aka ce fa kullu za amrul ilahi yusda wannan duka lamarin lamarin ubangiji ne wanda aka kyautata maka da shi ma'anar wannan kuwa shi ne jamalan kyautatawa ne jalalar ma kyautatawa ne saɓanin abin da ɗan adam yake tsawarawa sai da za ka gane wannan kana karanta littafin kanzul auliya na maulana shi ibrahim ya akwai inda yake cewa allahumma in a'ataitana faj'al al-ata'a ata'an wa in mana'atana faj'al al-man'a ata'an magana ne a arifai ya Allah idan ka bamu bayarwan ka bayar da kamar yadda shi bayarwa ne in ka hana mu hanawan ma ya zama bayarwa ne saboda haka shi a wajen Allah ɗin kwata-kwata babu wani abu musiba ko bala'i ko sharri ko talauci duk babu a wajen Allah kai a gunka ne kake ganin wannan kake ganin cewa ai kai talaka ne baka da kofi ko kake ganin cewa baka da lafiya a gani ko kana cewa baka da abin da zaka ci a gunka ne kake ganin wannan shi a gun Allah jamalar kyauta ne kyautatawa ne jalalar kyauta ne kyautatawa ne amma kai ba za ka taɓa ganewa ba ta yadda za ka gane wannan shi ne za ka gane wannan kamar rayuwa da mutuwa rayuwa da mutuwa kaga rayuwa kana raye zai shiga bangaren jamala ne a ce yau wane ya mutu ya fada cikin jalala ba ya fada cikin jalala to shi asalin wannan jalalar da ya fada cikin nan wasila ce da da ita kuma zai je ya shiga gidan aljanna ko ya samu ganin Allah da yake bege yake so ko ya da wannan zai samu ganin manzan Allah da yake ba yana bege sa hadu da shi sai Allah subhanahu wataala yake to man kana yarju a Allah fa inna ajalan lahi ata fa inna ajalan lahi ata shi ne har wani sufi yake washe mutuwa yake ta shi bai taɓa ganin abin da yake so yake kauna mutum ke irin mutuwa saboda mutuwa ita ce kai za ta hada shi da Allah ita ce kai za ta hada shi da manzan Allah kullum ina manzan Allah yau shi za mu haɗu da manzan Allah haɗuwa da Allah haɗuwa da manzan Allah ba zai sai da wani mutuwa kare ka ne shi mutuwa ta zama to jamala ne ko kuma ta kuma jala eh au ko kuma ka duba mu wa kashe shahidi kashe shahidi yayi mutuwa yi kashe shi ake amma Allah subhanahu ta'ala ce rayuwa kisa ne amma ya zama rayuwa mutuwa ce ta zama to rayuwa har yake kashari ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون irin rayuwar da suke ba kwa shi'uri ba kwa shi'urin wannan rayuwar ma'ana da hawasin ku ba za ku iya gano irin rayuwar ba amma shi a raye saboda aka ce shi'uri ji da hawa hawa ka ji abu a ido ka gan shi ko ka ji shi a kunne ko ka taba shi ko da harshe ko ka ji kamshinsa ko karninsa shi ne shi uri to kaga kenan ta nan ne za ka gane cewa fa kullu za amrul ilahi yusda din haka jalalan ya abin nan sada ne kyautatawa ne haka nan jamalar duka gaba ɗaya kyautata ne shi yasa ya fito maka lamarin fili yake cewa wajalla ayi utaba fi ma'asra ana cewa a taba ya a tubu ana cewa a taba ya a tibu babi guda biyu babi na zaraba da kuma babi na na nasara babi guda biyu ismi isminsa kuma shi ne al'atubu ko al'itabu haka shi al'atubu ko al'itabu to shi ne a kai wani abu a ce dan me kai yasa kai kaza me yasa kai abu kaza ai da da kaza kai shine atubu shine isa to Allah subhanahu ta'ala ya ya wuce ai itabi ai atubu cewa dan me ya yi kaza dan me ya haɗa ka da jama'a dan me ya haɗa ka da jama'a shi yasa yake shi ma asda wannan asda din to shine wancan yusda din illa iyaka yusda an gina shi mabniyun lil maf'ul ko lil majhul nan kuma an bar shi a yadda yake asda sannan kuma a nan an cire wannan jaruwa majhurun din kamar yadda a nan an cire shi a dalilin dinayin majhuli can kuma an cire shi saboda ana so taslimul baiti ne inda za ce wajalla وجل أن يؤتب فيما أفدى إليه أو فيما أفدى إلى بيته عدد حركات دا سكون ونم بيت ذاك إلى أكثر معنى الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل باء تنبينسا أبين دا يعيكتا يا هذا كذا جمالا يا هذا كذا جلالا دمي باء تنبينسا kuma abunsa duka daidai ne babu wani abu wanda yake ba daidai ba ne shi yasa kwata-kwata a cikin ƙur'ani babu inda aka nasabta wa Allah wani abu wanda ba daidai ba kwata-kwata a cikin ƙur'ani in ka duba yanzu misali annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam yake cewa allazi khalaqani fa huwa yahdi wallazi huwa yusini wa yasqi sai ce wai da maritu sai ce wallazi amradani fa huwa yasqi wa idza maritu fa huwa yasqi ya danganta wa kansa a rashin lafiya saboda haka idan Allah ya sa maka rashin lafiya maradun maradun rashin lafiyan abunka ne ba zuwa ta yi rashin lafiyar ya zama shi ne lafiyar sannan lafiyar da kake ji da ita kuma ta zama ita ke cutar a aka abu a juya abu haka nan inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa abin nan abin nan wa'in na la nadri a sharrun urida bi man fi ardi aw arada bihim rabbuhum rashada wa'in na la nadri a sharrun urida urida bi man fi ardi wai asalin sa a sharrun arada bi man fi ardi rabbuhum kamar yadda ba a can gaba ka ce au arada bihim rabbuhum rashada da ke rashadin abu ne mai kyau ya ka fito da fa'idi arada bihim rabbuhum amma da ke sharru din ba a dangantawa Allah sai ce urida a sharrun urida biman fil ardi shine ya zo a hadisin manzon sallama a sayi a sayi bukhari yake cewa wa sharru laysa ilayka ba a dangantawa sharri zuwa gare ka haka ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa wa qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadika alkhair tabaraka alladhi bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay tare da sanin cewa masdarin komai Allah ne amma ba ce bi yadihi sharru ba ko ba ce bi yadihi alkhair wa sharru ba ko biye dikar khairu wa sharru ba faɗi wannan ba to saboda wannan ne domin haka shi Allah subhanahu wataala a wajensa jalalan da jamalan gaba daya dike ne to saboda haka wajen la an yi utaba shi ma afda kenan saboda haka afda kamar yadda muka bayyana a can ya zo ma'ana kyautatawa abinda shi a gunsa shi Allah kyautatawa ne ko jalalan ne ko jamalar shi din to ba a zargin sa dan ne sannan ka fassara ɗaya ma'anan na sulhuntawa gyarawa raddi ne ga mutazilawa cewa wa kullu za amrul ilahi yudda ma'ana kowanne daga cikin su salahi gyara ne ba barna bane a gun mutazalawa a duk wani abu wanda yake duk wanda yake abin da yake alkhairi salahi ne a gun bawa salahi ne a wajen ubangijinsa sannan abin da yake sharri kuma ba salahi bane a wajen bawa ba salahi bane a wajen ubangijinsa saboda haka idan ka ɗauke shi da wannan ma'ana shehi yana mayar musu da raddi ne cewa kowanne salahi ne kowanne daga cikin salahi ne in ka fassara a ɗaya ma'anan kamar da muka bayyana shi ne ka mayar da abu daidai shi ne afda asda zaidu ila kaza ko a ila shay'i ma'ana zaidu ya daidaita abu wa abu kaza ko ga wani ya nuna maka kenan da wannan ma'ana ma'ana ya mayar da shi daidai wannan zai nuna maka jalalan da jamalan kowanne an mayar da shi daidai ta wannan bangare saboda haka asda ilaihi ahsana ilaihi asda bainahuma aslaha bainahuma asda ilaihi ko ko tadda ilaihi ko wanne ittakhadahu sawaban ko ittakhadahu hasana saboda haka waɗannan ma'anonin gaba ɗaya a wajen duga za ka iya bayyana shi ga wannan baiti na maulana shi ibrahim ya to shi ne yake cewa la ta ta'allaman hashi baiti ne ba yawa la ta ta'allaman idza ra'aita hidayatal khalqi idza kujitta babban magana shi yasa ruhul adabi ne ake cewa wai da'iratul ma'arif ne da'iratul ma'arif ne ma'ana duk abin da kake bukata na alkhairai da hikimomi da amfani ruhul adabi ya tattara wallahi inda za ka tabbaka baiti ɗaya kawai cikin baitukan nan to da wannan baiti sai ka zama waliyi sam waliyi sam misali baitin da muka karanta ɗazu wahar sa'adar aukaci ayya hirsi wahazar minan tubula bala a nasin a ce kana da wannan kana da wannan ya fi ai waliyi ne zan kawai a doron kasa yake tafiya da kafafunsa haka kowanne bai cikin bai tuka ruhul adadi saboda haka ai na ji daɗin taken da kuka sa wa zaman da muke cewa a zama na ƙara wa juna ne ba wai zama na karanta ruhul adadi ba mu isa mu zauna mu karanta ruhul adadi sai dai a ruhul adadi din mu ƙara wa juna sani wannan takin kowa ne ne yasa ya yi zurfin tunani ko kuma da Allah Allah ne ma ya mishi ilhama ya ce a sa haka to shi ne anan maulana yake cewa la ta ta'allaman a izara aita haka ce alam asali a larabci alam na hamza da lamun da limun shiri asalinsa asaru darbi ma'ana gurbin duka inda aka daka dan ciwon da ake wannan shi wannan shi ne hakikatan ma'anansa na hakika idan adam ya zo da wata ma'ana ba wannan ba majazi ma'ana ba ya zamanto majazi ma'anar wannan akwai ciwo na zuci akwai za a zage ciwon bashi da abubuwa da yawa wanda za ma ka ji ciwon sa wannan in dai ba na duka bane wannan ciwon to tajawuzan lugawiyyan ne ba asalin ma'anar sa bane shi yasa zaka ga ar-ragib al-asfahani yake cewa asalu tarbi ko kuma ka duba baqa'is lugha inda suke ma maganan gundarin ma'anan kalmar larabci gabanin majazat da isti'arat su canja wanda duk wanda yake so ya iya larabci wanda shine farkon abin da ake bukata saboda dan bai san asalin ma'anar ba zai sa ya kuskure ya yi kuskure a wajen fassara kalmomi irin wannan su shi ne la ta ta'allama sannan ya gina ana cewa alima alima na hamza babi na fariha ya alamu ya alam kamar yadda ya zo a cikin qur'ani in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna wanda gardawan suke cewa farda ne ma'ana ya'lamuna na hamza ba ainihin ba farka ne haka ne a ce wasu su a wajen su kalman ɗaya ne tukunan ɗaya ta zo kawai a cikin ƙur'ani ko wuraren nan guda biyu in ta kunu ta alamuna fa innahum ya alamuna kama ta alamuna da hamza ga asalin kalmomin daban-daban ne shine matsalan gargawan mu kenan abin da ba ɗaya bane a mai ɗaya a zama yadi ɗaya to saboda haka za ka ce alima ya alam ya alam ma'ana mai ainun din da mai hamzan babi ɗaya kowannen su yana babin farihari tukunan shehi ya gina shi a lawuzini tafa'ala tafa'ala domin ya yi mubalaga a wannan kore kore wannan alam din saboda babin tafa'ala din yana zuwa takallufi takallufi akan abu ne shi ne asalin ma'anarsa kamar ya ce maka ne a kamar ya ce maka ne duk irin jurewarka karka ji ciwo karka ji ciwo idan ka ga hidayatul khalqi cutarwar halittu saboda haka ibarori na maulana sai ibrahim ibrahim ya ibaro ibarori ne da kai kamar yadda muke ta magana akai to shine zaka ga anan da da ya gina fi'ilin zuwa la ta ta la ta ta'allaman la ta ta'allaman ya gina shi zuwa wazanin tafa'ala wanda yake ba da ma'anar takafus domin ya nuna maka cewa duk irin jure wanda za ka yi to karka sauki asari asari ila yadda alfalku gaba daya za su maka sannan kuma a hakan ya sa maka nuna tauki kafin ba la ta ta'allaman ba la ta ta'allam ba la ta ta'allama a nan ya akkada maka da gina fi'ilin alawarsu ne fa'ala ya akkada maka da kuma da nuna tauhidi sannan ya ce idza ra'aita ra'a kamar yadda mun sha bayani a karatunmu idan ya yi ta'adiya da mas'uli da ya ganin ido ne ganin ido shi ne za ka ce ra'a zaidun kalban ma'ana da idansa ka gani shi idan kuma ya yi ta'adiya zuwa mafulai guda biyu ganin zuci ganin zuci auku kuma ya zo ganin mafarki yake zuwa wannan to saboda haka nan da ya ce iza ra'aita sanin kowa ne iza ya ɗin ba ganin sa ne ake ake yi ma shi ake za a iya cewa iza ahasanta iza ash'a iza sha'urta ma'ana ihsasi da shu'urin izaya ake ba ganin sa ido ake ba to me yasa maulana ya kawo shi a sura ta gani gani ido wanda shi ne ake cewa al-ta'aratu tahyiliya ma'ana abin da ba a ganin sa kamar yadda shi ana ganin sa domin ka kuruta abu ka kuruta abu yanzu abin da zai cutar da kai din amma yadda shi tamkar kamar za ake yi a gaban ka kana kallon ba ba abu ne wanda za a maka shi ka yi shigorin sa ko ka yi isararsa ta a cikin ka ba to saboda haka ya bar amfani da kalmomi na shigori ko na ijizafi ya ce izara aika izara aika izayatul khalqi izayatul khalqi idan ka ga cutarwar cutarwar halittu ɓoro-ɓoro kana gani a idanunka na dosan yana dosan ka to kada ka yi asarin ciwon wannan izaya ko a cikinka a nan kuma bai ce ma fa izayatan nasi ba wannan ibara ce wanda akwai abin izayatan izayi a a izayatan halki na halittu gaba daya saboda halittun gaba ɗayan su kayan amna ne kamar yadda ya gabata a baya ya ce maka bi annazal khalqa ibadullahi wala tadir akhi ibadullahi kaman wancan bai ce bi annan nasa ba bi annazal khalqa idan ana maganan cutarwa to yadda ba a so a cutar da dan adam mutum haka na hadisu Allah gaba daya bayin Allah innal ladina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum وما من دابة في الأرض ولا طائر يسير في جناح إلا أمم أمثالكم تصور هكي عبارة شيء دقيقة إزاية الخلق وإزاية الناس duk irin cutarwar da halittu ke yi maka to kada ka ji a jikinka kada ka ji ciwon ba ma'ana dan menene saboda kai kanka din da za ku yabta dan a cutar da kai ka cutar da wasu kai da wanda kake cutarwa suke cutar da kai din dan wannan aka halice wannan wajibi ne a dalilin Qur'ani akwai inda Allah subhanahu wataala yake cewa wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk fa walidhalika khalaqahum ka san ikhtilafi din shine asarin idaya shi da asarin idaya duk wanda kuka saba da shi ka cutar da shi shi ma ya cutar da kai Allah subhanahu wataala ya ce walidhalika khalaqahum anan ya ce lizalika kuma yana ishara zuwa ga zuwa ga izaya wanda yake mu'annas saboda zaɓin nan asali muzakkari ne mu'annasin da yawa ne har ibn hisham cikin sharhin kafin nada ya kawo mu'annasin za guda goma mu'annas na za guda goma in ka ce za za ka ce za ka ce zi da ya mu'annasin za ko ka ce zihi ko ka ce zi ko ka ce zihi ba ja ko ka ce ci ko ka ce ci guda goma ya kawo to amma shi wannan muzakkar din to yana zuwa ma'anan mu'annas yana zuwa ma'anan mu'annas hatta a cikin qur'ani magana fasihi na qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yayi amfani da wannan inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا ربي هذا أكبر شمس da ijma'in malaman doga mu'annas ne mu'annas ne majazi kuma mu'annas majazi wanda ba shi da kauli ko waje shi guda biyu misalin ka duba al-mu'annasat sama'iyya na Maulana Sheikh Muhammad Ibrahim ka duba a ciki ko na ibn al-hajib wanda yayi wa istidraki zaka ga cewa ash-shamsu din mu'annas ne majazi qawlan wahida ba cikin wanda suke da waje shi guda biyu ba as-sama'u ne yake da waje shi guda biyu yawanci as-sama mu'annas ne amma ana zakara shi shi yasa zaka ga malaman luga suna magana za su kawo asali sai su kawo abin nan canjin wannan asalin za ce misali a sama'u mu'annasa za ce waƙattu zaka waƙattu zaka kamar yadda Allah subhanahu ta'ala yake cewa as-sama'u munfatirun bihi hada idan sama'un fatarat mu'annas as-sama'u munfatirun bihi ba as-sama'u munfatiratun ba kaga ana zakara shi mu'annas ne ana zakara shi amma a shamsu mu'annas ne majazi ba ba a zakara shi amma ba ce kala hadhihi rabbi ba kala haza ana ash-shamsu rabbi kuma haza ash-shamsu akbar haka anan ne shi ne dalilin na idaya ce idayatul khalqi mu'annas amma liza ainihin idayati wajibta kai din kawai an halice ka ne dama a dan a cutar ka kai kai ma kuma ka cuta a haka za ku rayu gaba ɗaya ku koma ga Allah subhanahu wa ta'ala yasa in kana karanta kanzul auliya za ka yi mamaki ma'arifa irin ta maulana akwai inda yake cewa wai inna ko innal wufuda ne ta tawaradu alayya yace bi raja'i ja'altahu fi qulubihim wa anta ta'lamu sirri wa alaniyati faj'alni hum kama yazunnuna wakili yake cewa wakili sharrahu a gani akwai inda yake cewa wakiya yake cewa wakiya yake cewa wakihasha yake cewa wakiya yake cewa wakihin sharri ma'ana ya danganta yake cewa ka tsare ni da duk sharrin da suke yake tattare da su su ma ka tsare su da sharri na ni ba haka insafa ta irin wannan amma ga dan adam galibi zai yarda ko wani sharri tattare da shi bai taba yarda ba to saboda haka hidaya din dole dole ne in dai an halice ka ka fito duniya to kawai ka yawo magana jin daɗi kwanciyar hankali abin da kake so ba ta kowanne ɓangare idayar nau'i nau'i za ka iya samun idaya da Allah cikin matanka fi idayarka a gani nan ne ma mazinna mazinna ta idaya din yake eh ko cikin yaranka wani yaro ya jijire ya ki zuwa makaranta ya ki zama ka bayi jari ya ki sana ka rasa da za yi shi ko cikin abokananka ku bata da wani eh ko kuma cikin ƴan uwanka haka dai za ga sai ta rayuwa wanda ya yi ribanci wannan idayar da shi ne wanda ya ji karantarwar Maulana Sheikh Ibrahim ya cewa cewa kar ma ka ji shi a cikin ka kashe shin an cutar da kai ya zamanto kamar ba a cutar da kai ba kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya zo cikin sahihul bukhari yake cewa ala ta'jabuna wai ba kwa mamaki na irin yanayi tun ya za a zage shi bari damuwa kamar ba zage shi kuma shi ne khairul khalqi khairul bariya shi ya san da duk duniya a halitta Allah subhanahu wa ta'ala bai halitta wani abu kamar ba a hakan wani zai zo ya cikume shi ya kama ne zan ce ni ya nake ne shi kamar abin da ya faru a zaku wata hunaini eh kuma aka tara dubbai ya rabar gaba daya a hakan wani ya zo ya kama mishi ya fike shi ta baya ya juya ya kalle shi kawai ya yi saboda haka sufaye wanda suke da wirasa ta manzo Allah sallama da ka zage su da ka yabe su waɗe wada da ka ba su ka hana su waɗe wada kawai su abun suna duba masdarin abin saboda suna da yakinin cewa baka isa ka musu abin da baya karkashin ka ba in kuma abin abin yana karkashin ka ba'i sun ja da kaba'i to saboda haka ne wani sufi yana nan kisar a cikin arisalar turkushiriya wanda littafi ne raya yana da muhimmanci ya dace da irin wannan zamani a sa a karan cikin sani su sun tufanci shi ne wani abokinsa ne sufi to shi ne yana sun shigo gari suna baki shi kenan to shi ɗayan ya je yin wani uzurinsa ko alwala ko wani abu kafin ya zo shi kenan a wani ya fito ko wani abu aka taka masa shi bai gani ba kawai sai ya kama ya ɗaga hannunsa ya gaura a ɗaya abokin na ya su mari da ya ƙara ɗagawa sai ƙara gaura masa wani sai hannun ya shanye ya makale hannun kawai haka an kasa saukar da shi kawai haka ya ce haka yana faruwa kenan sai shi kuma wancan ya taho ya taho shi ne sai yake zargin abokin nasa ya ce mishi yanzu wane har yanzu baka san masajirin abubuwa ba shi abin da yake tsammani ya ɗauka shi wancuwa shi shi wannan da hannunsa ya shanye duk shi sufin ya ɗauka ya haɗa shi da Allah ne to uban ya haɗa shi da ubangiji kuma ce a'a ya ce ki ban haɗa shi da ubangiji shi ubangiji shi ne ya yi kishin bawansa shi ma'ana shi duk wannan izaya da aka masa ya amince bai ko bai shi masa komai ba Allah ya yadda da a gaura masa mari na farko amma na biyu ne su da ya mishi da shi. Ta saboda haka adilla ne abubuwa da yawa wanda misali ka zo ka karanta tarihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama rayuwarsa a Makka bai rabu da izaya ba aka koma Madina har an kafa daular musulunci ma bayan fatu Makka. ba a rabu da idaya ba da munafurfar ba ka ake fita abubuwa iri-iri haka rikice-rikice da yawa na cikin gida na waje ku duba hadisul isɗin nan sai da aisha radiyallahu ta'ala an anha wasu haka kawai su jissa suka hada baki suka ce suka keke ta da azali matar manzon Allah aisha radiyallahu ta'ala an taba gida mai zarki gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin saboda ka kai ma za a iya ma sharri za a iya wa matar ka sharri ba bakon abu ba ne haka irin rikice-rikicen da ya faru har Allah ya saukar da a in ta tuba abin nan fakar sakar kulu kuma wa in ta zahara alai fa inna Allah huwa mawlahu wa jibril wa salihu irin wani abubuwa haka in ka zo zamanin sai na abubakar fitincinu a hannu fita ko suka ce ba za su ba shi zakka ba za su yi sallah za su yi komai amma zakka wanda Allah ake bawa shi kuma yaran akan wannan aka yi ta fama aka yi ta fama aka yi yaƙi yaƙi sai na abubakar ya rasu ma sai na umar ya zo ƙarshe sai na umar wannan kashe shi ma ake ga fitincinun da sai na usman radiyallahu ta'ala an ya zai fada ciki haka kawai wasu matasa tsirararru wanda aka haife su bayan rasuwar manzo sallah sallama wai sun ji tarihi sai na abubakar sun ji tarihi sai na umar sarauta wannan zamanin ba irin sai na usman yake ba suka taso tun daga masar suka zo suka tada cikin shi lokacin suka tsallaka gidan sai na usman suka kashe shi waɗannan rigingimu ne wannan ka duba mukaddima ta at-tabaqatul kubra na al-imam Sharani zaka kawo sai zaka ga ya kawo idayat abubuwa in yadda aka cutar da annabawa aka cutar da manzo Allah har aka zo zamanin da na Ali da yake yake waki a jabal ne su abin da suke yin su waki a harra abubuwa suke yi da yawa saboda ta danne kai kai awa haka sai Allah subhanahu ta'ala ba zai jarrabe ka da idaya ba saboda haka ne yace lizaku lizaku littata ajran azaminhum likay la tarkana ilayhi ballil ilahi farkana ma'ana Maulana anan ya kawo maka dalilin hikimar da yadda Allah subhanahu ta'ala ya sa idaya cutarwa tsakanin bayi asalin jara'in a larabci hakika ce a ruwa za ka ce jaran ma'u ko jaran naharu amma in ba a ruwa ba majazi shi ne zuwa cikin ƙuranin ta jirin ta hafi al'anhar jara ya jiri ta jirin al'anhar sannan an kama yadda shi ajira to ta ne ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala ya gudanar da ya gudanar da cutarwar halittu din a gare ka irin gudun da abin nan ruwa yake shi ne ma'anar tafiye ne saboda ya bar wannan hakika ka san irin yadda ruwa yake gudu da sauri yadda hakanan Allah subhanahu ta'ala ya gudanar da cutarwar ajiran azanihum shi Allah ya gudanar da cutarwar minhum daga su halittun gaba daya da kai la tarkana saboda karka karkata ilaihi zuwa gare haka ce rakana ilaihi to shi ne hankalinka ya dawo kan nan ba karkata na ganganci ba hankalinka ya dawo kan nan misalin wannan shi ne abin da galibin mu ba masu kuma alkhairi ne kamar kai ne wani mutum kana neman bukata abinsa in ka je ya hana ka kaga ba za ka ji daɗi ba to hana kan kuma shi ne alkhairi a gare ka inda ya baka to duk lokacin da ka fada matsala kuma hankalinka zai zo kan tsarin nan ma da na shiga matsala kaza na je gun wani ai shi ne wurwure ya ban naira dubu ashirin da je wannan wasu kaga bawan Allah halittan Allah ya zauna kwakwalwarka amma da ya ce ai ba da kuɗi ko yana da kuɗi ba zan baka ba ana ɗaukan bashi ba a biya yi wulakanta da kai a gaban nan akalla ne shi kan shi dai ba za ka je fito ba shi haka idaya ɗin ita tana sa mutum ya tsani abu mutum din ba duk abinka da ya tashi tare da jama'a ba ka jin daɗin ba ka je gun wani baka ji daɗin ba kana ganin kun tashi tare ai kun yi yarinta tare ai ko kuma da ai kai kai gina shi ma kai ne maka bayi jari ya zama kuɗi amma yanzu abu kaza ya hana ka waye gaba ɗaya abu dan adam mutum abu halitta ma duk gaba ɗaya sai ya fita a kanka wannan kuma sai ya koro ka zuwa gun Allah ba za ka amince da kowa ba sai Allah kawai saboda ka jarraba mutanen daidai inda za a amince da ɗan adam da irin kuma ne ai an amince da da an sun manhaji to saboda haka yi ka watsi da su gaba da wannan ya tabbata a imam abu ali ashazili yake cewa yake cewa yake cewa wai rahimallahu a rahimallahu a ada'ana wa jazakumullahu khaira radduna bi jafa'ihi ila Allah kaga yana wa makiyansa addu'a ka Allah ya ji kan makiyan mu Allah ya saka muku da alkhairi da irin rashin mutuncin da suke mana rashin mutuncin su da jafa'in su suka mayar suka koro mu muka zo muka tare a gindin Allah amma da misali suna kyautata ma kullum suna gindin kamar wani abokin ka ne misali ya zama gwamna tare kuka yi wasan kasa a gidan kamar yake zuwa yake cin abinci haka irin ya gashi ya zama gwamna to saboda haka duk biyu an ɗauki kwangila an baka a wata kasa an baka to duk gaba ɗaya kwakwalwarka da tunaninka zai dawo kansa amma farkon shigowar da ka yi ofishinsa za ka masa congratulation ta hanya sai ba ka fuska su ce ba yana ganin ma wa ma ya ba ka izini ka shigo ofishinsa to shi kyan anan ko dai kun gaisa sama sama ma in kaje ba ka kara dawa in kana da tunanin misali za ka nemi wani kwangila ko za ka tura wasu yaranka a dauke su aiki duk sai ka to shi fasirru fasirru ila Allah yake inni lakum minhu nadhirun wannan yana ɗaya daga cikin fa'ida muhimmancin hidaya za su raba ka da hadisi da bayan Allah ba za ka yarda da kowa ba daga bisani idan Allah ya zamo shi ne tsura a zuciyarka mutane ka jarrace su ka da biya ba to anan kuma Allah din kuma sai ya yi ma saboda menene babu kowa din sai abin da yake so kenan saboda shi baya son fito ne da kishiya ka haɗa shi da wasu a zuciyarka a haka zahiri ka ɗaukar ji kana ta addu'a Allah Allah ma zuciyan kai tunaninka suwa ne suwa ne ta nan ne bukatun za ta biya saboda haka shi kenan shi kuma baya son wannan idan idayar din ta sa ka cire su a zuciyarka ka watsa to kaga ya zama shi kadai to anan ne bukatar ka ka jarraba wannan sosai sai in ka gama harkoki suka tushe suka lalace kawai kai watsi da kowa Allah ya ka gwada wannan kake za ka ci tashi shi ne ajiyar al'aza minhum da kai la tarkana ilaihi bal lil ilahi haka maimakon rukuninka a zuciya hankalinka ya dawo kan fitin to kawai ka koma zuwa kun ubangiji Allah subhanahu ta'ala hankalinka ya dawo kansa da daɗi da ba daɗi ka zaman to tsakaninka da ubangijinka kamar tsakanin yaro dan jinjiri ne da mahaifinsa kamar da ibnu qayyim jawziya cikin madarij salihin ya fada yake cewa yanzu yaro ne karami eh ne dan laifi na san shi ba da sansa yana cikin mahaifiyarsa nono ya sha idan mahaifiyar ta ya wuce ta dake ta dake ta dake in ya gama kukan ta ya gama kukan ta ya tashi na zashi to ka kasance ta kai da Allah ne shi ne wazannu Allah malja'a min Allah wanda ya wanda ya ma wannan abin da baka ji dadin sa ba shi din ba wanda ya sai wuri ne Allah malja min Allah ila ilayhi kawai. Ta yi tarkiri addu'ar mu'awwal. A wannan lokaci ne za ka ga ka samu kwanciyar zuci bukatunka za ka ga kaɗan kaɗan kaɗan ba ka zata sai ka zo ka ji daɗin izaya da rashin mutuncin da muka yi mutane suka zo suka ma ka zo ka ji daɗin. Wani wannan da yawa mun gari. saboda ba waje ne na tone tone na asiri an yi kaza an yi kaza ba amma duk mutumin da ya jarraba karshe shi in ya duk inda zai yi duk to dole ya dawo ga wannan amma maganar gaskiya dan adam ba zai iya ma bukata ba kwata-kwata ba zai ja maka to kar kai sakama da wai ai shi kaza ne kuna tare ku kaza a wannan ba gaskiya ba akwai lokaci na lokaci ya yi to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh idan akwai tambaya to ba tambaya to sai a yi mana addu'a ga malaya to ba ku yaran